أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يجي. ولو أننا دا أشيمو وجوء من سبحانه وتعالى آه، نزلنا إليهم الملائكة za mu saukar musu da mala'iku kan makatarahu irin yadda suka nema fi inda suke cewa inda Allah ya hakaito daga gare su laula unzila alainar mala'ikatu me zai hana a saukan musu da mala'iku in dai Allah ne ya aiken nan ba ya aiko musu mala'iku mana wa kallama humul mauta ko a ce a ma- matattu su- an tashi matattu sun yi zance da su kuru-kuru kama kalu yadda suke cewa a wani wajen fa'ato bai a ba ina in gundun sarikin in dai gaskiya ne kuke yi to ku zo man da iyayenmu ku zo man da iyayenmu a wahatar na alayin kulle shayin da a ce za mu tara komai gare su kibala kuru-kuru gani ga su gashi ai mu'ayanata ganin ido ya hubiru da bisirki ka ce komai ya zo ya bada gaskiya da ce ya bada labari da cewa ya rasulallah kai din abin da ka zo musu da shi gaskiya ne to duk da wannan ma ka nuna yau minu bayan da za a sami imani daga gare su shi rashin samun imani daga wanda bai imani ba ba wai dan ba a tsaye masa da hujja ba ne an tsaye masa da hujja amma dan cewa allah bai nufi ya imani ba ne ya sani iya imani Allah ne ya nufi ya imani fi kulli hali a kowane hali lima sabaka saboda abin da ya riga ya gabata fi ilmin lahi a sanin Allah min kufrihim daga cewa su dinnan kafirai ne za su rayu kafirai su da mutu kafirai ya za duk wata hujja da za a kawo ba za ta sa su yi imani ba inda nan gaba Allah zai faɗa mana a ƙarshen suratul yunus innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika wa kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atu kullu ayatin hatta yarawul azab daga kafir ya yi imani sai mutuwa ta zo masa a halin mutuwa ne halin karɓar ransa zai ce to a kyale shi ban yi imani a kyale shi ban yi imani to amma za a faɗa masa cewa ina ai wakacin imani ya ƙare wakacin imani yau ya ce ba ruwa ya tarbi kawai mai zula fa unafsa imanu halin ta kuna mai min kabru au kasabar fi imani ha khaira Ah, illa an yasha Allah in kaga an sami imani daga wanda yake kafiri sai fa in Allah ya nufi ya imani ka ka taba dauka sai da hujja za ta sa mai jayayya ya bar jayayyarsa ana tsaye da hujja ne kawai dan wanda yake mai gaskatawa ya samu nutsuwa ya san dai abin da yake yi bisa hujja ne amma wanda yake ba mai gaskatawa ba Allah bai nufi gaskatawa ba daga gare shi ko ko ba karfin hujja da zaka kawo masa a ce ya dawo ya bi duk karfin hujjar sai ya ce shi yana da jan walakin na fayu minuna sai in Allah ya so imanin su fayu minun sannan ne za su yi imanin walakin na sarrafin ya zalu sai dai mafi yawan su abin da ke damun su shine jahilci allau utu bi kulli ayatin cewa da an kawo musu kowace aya hakkin wannan utu din ya zama akwai wau bayan alifin mai alhamza utu bi kulli ayatin cewa da za a kawo musu duk aya haka din shi ya fi amma su masu takikin sai suka zaɓi sabanin haka don ya zo a wata nusa ga da wodo kuma shi din haka shi ya shi ne daidai utu bi kulli ayatin da a ce za a zo musu kowace aya na miyu minu da ba za su ba da gaskiya ba وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك كما جعلنا هؤلاء أداك إننا مكسن وأن مكين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنا لكل نبي عدو duk wani annabi ma mun kaddara masa cewa akwai wanda zai gaba da shi duk sanda wani haske na Allah ya bayyana to sai an samu wani wanda shi kuma zai ce bai ji ba bai yadda ba bai kaddara ba hasken Allah bane ko yaushe haka abin yake tun farko da annabi kulli nabiyin aduwa wa yudaru minhu shayatin al-insi wannan makiyan masu gaba da annaba wannan su ne masu taurin kai a cikin mutane wal jinni da aljanu liya na lulu zalikar ajiyar azima me yasa ake kaddara wa bayan allah nan maɗaukaka masu gaba da su masu cewa sun ji sun gani sai sun ga bayan hasken su domin bayan allah nan maɗaukaka su samu lada mai girma da wannan abin da aka kaddara musu wanda ya tasalla bihim ulama dan kuma malamai su hakuri su duba irin yadda ya faru ga annabawa wannan ya jawo sai su hakuri idza adahumul juhalu idan jahilai sun tashi suna gaba da su kana malami kana kan gaskiya kana faɗa wa mutane gaskiya amma a samu wani jahili kawai ya tashi ce ai ba haka bane domin ka duba ka ga cewa ga annabawan Allah ga manyan manzannin Allah sun game da irin wannan sun gamu duk da irin wannan me ya rage kai ma ba sai kai haƙuri ba shi yasa ake faɗa manzo fasbir ka ba sabar ulul azmi min ar-rusul wanda wannan magana ce aka faɗa ga manzo amma an faɗa ne ga dukkan mummuni ma ga dukkan mummuni ma manyan abuta kudurin anya ma daga manzanni haƙuri suka shi yasa kowa ya kai akan bin Allah tafarkin Allah ba sai ta yi haƙuri ba yadda suyudi yake faɗa ne ai duk irin yadda mutum ya kai baya kubuta daga mutane sallahi law sahibal insanu jibrila la budda lin nas min qilin wa min qala wallahi da ace mutum zai kai matsayin malaika jibrila ne yake saukowa gare shi koyaushe to ba zai kubuta daga bakin mutane ba sai wani ya ce ƙarya yake ko wani ya ce ai ba malaika bane aljani ne ma yake saukan masa shi yasa tunda Allah ma bai kubuta ba ka tila fil nasi billahi aqwalu mu'addadatu dusa idza qura alquran tanzila karki na illa lahu ibnu wa sahibatan زورا إليه وتعديلا وتبديلا هذا مسألهم في الله ربهم فكيف فينا إذا ما قيل ما قيل ظهورها shi yasa sai su koyi da annabawa sai su koyi da annabawa yohi ba ruhu ila malin zuhurfar kawai sashen su yana sa yana sa da abin kawatawar magana zuwa sashen koyaushe za su yi magana ai mata ado ai mata ado kai ka ce gaskiya yadda za a yi saurin yaudarar wanda yake jahili wanda yake wawa ya yaudari wanda yake jahili wanda yake wawa da magana da duk an kawata ta ne amma ba a kan gaskiya ba da magana sai aka yi ta gada ta zare gada zare ce mu ma wahawu abin kawata wasa min albadil daga ƙarya wa hum ma zayyanu shine abin da suke kawatawa min al-ijra'i daga turawa alal ma'asi bisa saban Allah gurura dan yaudara an dan yaudara yi guruhum dan su yaudare su walau sha'arabuka da Allah ya nufa na fa'alu da wasu aikata wannan ba dan Allah bai nufi barin aikata wasu bane shi yasa har suka aikata al-iha al-mazkura wannan sadarwar da ake ambato fa zur ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dai su ma yaftarun da abin da suke kaga ai uturukul kuffara ai ka kare kafirai wa firiya ta da kare da suke yi min al-kufri na daga kafirci wa gairihi da waninsa daga abin da aka kawata musu la ta tamma bihe kakkace za ka damu da shi kakkace za ka damu da abin da suke yi wani ta fuge ilayi abdi da tullami na larumi nuna filahiyatu wanda kawo wanda kwatanci ma'uhu mukuta wani ta fuge ilayi abdi da tullami na larumi nuna filahira don kuma zukatan waɗanda ba su yi imani ba da lahira ya zama sun karkata zuwa gare shi arkun ala gurura ai wani kamila ilaihi ila zuhurufi dan zakata wanda da su imani ba da lahira ta karkata zuwa gare shi wani yarrauhu dan su yadda da haka da an fusi ga kawunan su sai mutum ya kama a faɗa masa magana ta ƙarya ya kama kuma ya ce ya ce ya gani an ita ce a bayi ita kokarin ma kai da kake gaskiya sai ka bar gaskiyar ka dawo ka bi shi sannan ne wayan ka dawo ka bi shi za a yi lafiya sannan za a zauna lafiya wani ya fata rifo don su ta tsororo su ta aikata ma kuma kuta rifo na abinda su suke masu aikatawa mina zunubi na daga laifuka bai a abu alai don a ƙarshe a yi musu azaba a kansa don a ƙarshe a yi musu azaba a kansa wani zana aya ta sauka lokacin da kafirai suka nema daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya samu wani alƙalanci tsakanin shi da su cewa a samu wani mawai wanda zai alƙalance tsakanin su kafiran nan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan ayar kullum ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai ne da su
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين afiyar Allah a cikin hakan yanzu ne za ku ce in nemo wani mai hukunci mai shiga tsakanin ni da ku da yadda lahi ba Allah ba addu a ce in nemo wani haka man alkali bai ne bai nakum da zai alkalanci tsakanin na da ku wal hamzatu lil inka istifhamin na inkari ne afa gairan lahi alhamza ta inka istifhamin inkari ne ai ba daidai ba ai mai hukunci Allah ya isa mai hukunci alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin yasa duk wanda bai yarda da hukuncin Allah ba to kuma da hukuncin wa zai yadda da hukuncin wa zai yadda wa huwa allazi alhali ubangiji shine wanda anzala ilaykum alkitaba ya sauka da qur'ani zuwa gare ku alqur'ana ya sauka muku da qur'ani al-mu'jiza wanda ya gaje da baki ɗayan halitta daga a ce sun zo daga kamar da kamar sa mufassala alhali ko akwai cikakken bayani a cikin mufassalan fi al-haqqu min al-batil an bambance gaskiya a cikin qur'anin nan daga abin da ba gaskiya ba wa huwa dalilun ala sirki wannan qur'ani hujja ne akan gaskiyata wannan qur'ani hujja ce akan gaskiyata dan ko ya zo da cewa lalle ni manzo ne na Allah Allah ne ya aiko min qur'ani wanda dina ce na mulki kitaba wayanda tun da can aka ba su littafi tun kafin saukar da qur'ani min ulama'i yahudu wan nasara daga malaman yahudu da nasara ya lamuna sun tabbatar annabu cewa qur'anin nan munzalin min rafika an saukar da shi ne daga wajen ubangiji bil haqqi da gaskiya yawa faqatihi ma fi kutubihim dan ya dace da yanda yake a littattafan su fala takuna min al-munkari ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakka zamo daga masu kokonto annabi ya lamuna zalika cewa yahudu da nasara sun tabbatar da haka jayayyar da suke da kai ma masu jayayyar a cikin su to suna yi ne kawai dan taurin kai don hassada gare ka waje hadu biha wasai kanata an fusuhun zulman wa uluwa watan mace والكلمة ربك صدقا وأجلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم watan mace na tarbika kalmomin ubangiji sun cika istakarrat ta tabbata til azal tun til azal ai jami'u ma ta kallama bihi ai baki ɗayan abin da Allah ya faɗa ya magana da shi furwe a cikin littattafansa ta tabbata sirkan gaskiya sai a ba da ƙurunin ura ura dangane da labaran tsare kun da suka gabata duk abin da ƙur'ani ya faɗa cewa an yi kaza a baya to haka abin yake lalle lalle da kuma abin da za a yi nan gaba har zuwa ranar alkiyama duk abin da ƙur'ani ya ce za a yi to ba makawa sai an yi shi walwa'adi da maganar alkawarin da aka yi ga masu biyayya ga Allah da suke imani da manzannin Allah suke imani da littafin Allah suke biyayya ga Allah cewa ga sakamakon su walwa'idi da narkon da aka yi ga wanda suka karyata da ayoyin Allah sai yasa wayanda suke masana Allah in sun zauna suna karanta Qur'ani sai ya zama da abin da Qur'anin ma yake faɗa su da yawa bayyana musu ake in sun zo maganar annabawan da suka gabata sai a dawo da su kamar a yanzu a ce ai fim din ake nuna ba ga shi kana ganin duk abin da aka faɗa kana gani da idanunka ga san da aka yi zai san da suke karatu qur'ani haka suke zamowa to haka kuma abin da zai zo sai a nuna musu an faɗa wa hashar nahum ga jama'ar an tashe su falam ga da mu a hada ba wanda aka bari ga wururu Allah ga yanda ake zuwa wajen hisabi ga yanda ake tsaya wajen ma'auni a ta nuna musu wannan a ta nuna musu wannan a karatun qur'ani wanda yake sun kai kenan sun kai matsayin da suka kai kenan sai zama ana ana suna karantawa ana nuna musu suna karantawa ana ana nuna musu ba wai karantawa kawai suke da baki ba ko ko yadda da zuci a a nuna musu ma abin ake asan nan la mubaddila a sirka halin kasancewar da wato gaskiya wa adalar kuma adalci fil akami a kunce kunce ba wani abu mai adalci irin qur'ani karshen adalci yadda qur'ani ya zo da tsari al'awamiri umarnin da yake ya zo a qur'ani da hali da kuma ba da zabi da aka yi gabayi da aka da safi sirka da adlan bisa cewa hali ne awil illati ko ko maqulul li ajalihi ne wato halin kasancewar su gaskiya halin kasancewar kalmomin na ubangiji gaskiya halin kasancewar su adalci ko ku dan gaskatawa dan kuma yin adalci an yaka ne dan a gaskata dan kuma a yi adalci lambatin kalmat ba wanda ya isa ya ce zai sauya maganar Allah tafta ya sauya juya ta ko ya zo da wani abu abin da yake ya fi gaskiya ko ya fi adalci daga gare ta duk wanda ya ce ku kyale tsarin Allah wai zai kawo muku wani tsari na sauye ya fi zama lafiya ko ya fi adalci to faɗa yake ba gaskiya ba ne ba magana ta gaskiya ba magana ta adalci ba magana ta a zauna lafiya irin maganar Allah inda za a maganar Allah to za a zauna lafiya za a zauna lafiya a gida za a zauna lafiya a ɗaki za a zauna lafiya a unguwa za a zauna lafiya a gari za a zauna lafiya a ƙasa za a zauna lafiya a duniya in dai an bi maganar Allah amma saba wa maganar Allah shi ke kawowa ake samun rigima tun daga ɗaki har gida har unguwa har ‘ya'yan ƙasa har duniya ma gaba ɗaya ko a ce za a tauye ba wanda ya ce zai tauye wani abu a ciki ko sabani a ce an ga sabani a ciki ko samiul alim ubangiji shine mai jiri mai yuka daga duk abin da aka faɗa duk abin da ba faɗa to Allah yana jinsa masani ne kuma bi ma yufa'alu da duk abin da ake aikatawa duk irin abin da ba ke aikatawa to Allah yana ganin sa من في الأرض يضلوك يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون wa'in tariki a rasulallah sallallahu alaihi wasallam da ake za ka ji a sarwan ilari wannan magana ana faɗa manzo amma abin nufi waninsa da za ka fi mafi yawan wanda suke duniya alkufara wanda su ne kafirai wal duhala da kafilai wa atba alhawa da mabiya son zuciya akan samu wa'anda suke kafirai su gaba ɗaya ma dama ba su yarda da Allah ba ba su yarda da abin da Allah ya aiko da shi ba akan samu kuma wanda suke jahilai sun yarda da Allah sun yarda da cewa wannan aikin Allah ne amma ba su sani ba shi yasa suna rayuwa ne ta jahilci akan samu kuma waɗanda sun yarda da cewa akwai Allah sun yarda da aikin Allah sun san kuma abinda Allah ya aiko da amma kuma ba za su iya barin son zuciyarsu ba su ba abinda Allah ya aiko da shi shi yasa aka ware duk waɗannan sai zama waɗanda za su rage 'yan kaɗan ne in an ware wa'annan sai zama yan kaɗan aka ware kafirai sai zama mummunai sun fara zama ba kaɗan a cikin mummunan kuma aka ware jahilai sai su zama ƙasar alƙancin ya kai inda ya kai sannan kuma a cikin wa'anda suke masanan aka ware masu ban son zuciya a cikin su ga sanin amma kuma ga ban son zuciya sai zama wanda za a rage ai kamar babu ya san kama mafi yawan wanda suke duniya ba abin da zai faru gare ka sai ko cewa su ɓadda kai daga tsarin Allah dinihin addininsa wasu dama ba su yarda da Allah ba wasu kuma sun yarda da Allah amma dama ba sun tsarin na Allah ba wasu kuma sun sani amma zuciyarsu suke bi in ya tabi'una ba abin da suke bi illa zanna sai ko zato abin da zuciyarsu ta tsara musu suke bi allazi hu asbabul hadisi wannan shine mafi karyar magana bi anna aba'ahum zaton da suke cewa wai magabatan su alal haƙi lalle akan gaskiya suke wai humu illa harsu su kam duk abin da suke canki faɗi suke canki faɗi kawai suke yakzibuna fi zalika zan suna yin ƙarya ne a wannan zaton nasu tunda canka suke kawai su faɗa ba akan hujja suke ba wannan ayar wato tana cikin ayoyin da zahiriyawa suke kafa hujja da shi akan malamai istihari masu tafiya akan cewa ya akwai kiyasi cewa kiyasin duk da kuke faɗa ko kan ku kun yadda cewa alzannu ne zato ne to Allah ko ya ce bin zato ai ba daidai ba ne to amma aka ba su amsa da cewa eh akwai inda yake bin zaton ba daidai ba amma akwai inda yake bin zaton yake daidai shari'a ta zo a gurare da yawa da cewa ai aiki da kyakkyawan zato ai ba shari'a ba ko hankali ko al'ada sun hukunta akan yi aiki da kyakkyawan zato wanda zai aure ba shi da tabbas kan cewa lalle matan nan sai sun zauna lafiya har abada amma dai yana duban wasu dalilai ne ringa kyakkyawan zaton ko za a samu haka har ya aure ta dan kasuwa in je zai yi siyayya bai da tabbas lalle in ya siyo kayan nan ga lokacin da zai sai da su ko gari bai da zai ci akai amma dai yana kyakkyawan zato ne cewa to ai da yanda ake faɗa yanzu wannan yana tafiya a kasuwa ko ko ana faɗa cewa akan sai da shi har kaza bara in siyo ko zan samu ne ma kaga shi kenan abu ba da yawa na rayuwa akwai waɗanda ake ginawa bisa kyakkyawan zata amma akwai inda aka yi hani daga bin zaton gaba ɗaya aka ce lalle lalle ne a tsaya a kan dahir abin da yake an tabbatar da shi kamar abin da ya shafi shanu ubangiji ta baraka ta'ala ko manzanninsa ko da abin da ake kira ilimin tauhidi inna rabbaka inna rabbaka hakika ubangijinka huwa alam shine masani ai alim shine masani man yarillu da wanda yake batar da bayi an sabilihi daga tsarinsa wa huwa alamil mutadin ubangiji kuma shine masani da wayanda suke shiryayyu fa yujaziya kulla ko jazi kulla zai sa kai ya ga kowanne a cikin su wanda ya bata zai je ta da Allah zai ga sakamakon sa akan bace wace wanda ya shirya zai je ta da Allah zai ga sakamakon sa akan shiryar da fa kulu مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته
shi ne da su ya rasulallah ku ce daga duk abin da yake an ambaci sunan Allah yayin yanka shi ma zubi ala sunhi faqat ai abin da yake an yanka shi bisa ambatan sunan Allah kadai ba ku ci boshe ba lal mai ta taba alifin ana mun sare na sa i ba wannan idin ladin ce kawai lal mai ta ba ku ce za ku ci moshe ba ko lal mai tatima ya fi kyau ba ku ci daga mushe ba min ma fa kulu la ta kula ta kulu min al mai tati lal mai tati ba mushe ba don ku ce za ku ci mushe wannan aya ta sauka ne don rage ga faɗin kafirai cewa wai abinda ubangijin ku ya kashe aiki ya kamata ku ce daga abinda ku kuka kashe su suna ganin cewa abinda mutum ya ɗauka ya yanka dabba da mutum ya yanka to aiki ya kashe ta amma dabbar da ta mutu da kanta to Allah ne ya kashe ta to ka ce kai abinda Allah ya kashe shine ba za ka ci ba sai abinda kai ka kashe na shi ne wato abu itirarin da su suke kawowa su kafirai a nan to aka ce ba haka abin yake ba da abinda aka yanka bisa sunan Allah to ya halitta kuce in kuntum bi ayati bubili matuka je kun ba da gaskiya da ayoyinsa in dai kun ba da gaskiya da ayoyinsa to ya zama cin ku ya tsaya a kan abin da aka ambaci sunan Allah yayin yanka shi da hawilu ba da tsoro ne da akil gairi ga wanda yake cin wani abin da aka ambaci sunan Allah a kansa akwai sabani da yawa tsakanin malamai akan menene hukuncin tasmiya yin bismillah yayin yanka akwai malikawa da suka tafi akan cewa yin bismillah nan wajiba ce amma fa in an tuna idan ba a tuna ba fa ta ce a to shi kenan a watarwa daga rasewa ai a ci akwai shafi'awa su da suka ce gaba ɗaya ma inda musulmi ne zai yanka ai ba wajibi ba ne sai ya yi bismillah ko da bai bismillah ba in dai musulmi ne ya yanka ba ya yanka da ambatan wani abu daban ba Allah ba me zai hana a ci akwai kuma daga malamai da suka wanda suka ce ai ambatan bismillah wajibi ne ala kulli halin ya yi yanka shi yasa abinda aka mance ma ba a yi bismillah ba suka ce ba a ci ba abinda aka mance aka yanka ba tare da an bismillah ba to ko da musulmi ne ya yanka suka ce ba a ci ba to nan gaba dai zai a ƙara bayani a kai in kun ga biya ce muminin wa malakum wa malakum alla taqulu mimma dhikra smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma qurimtum ilayhi wa inna kathiran la yadhununa bi ahwa'ihim bighayri ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin wa ma lakum me zai hana ku ayyu ma ni illakum wani abu ne zai hana ku Allah ta kudu wato wannan madin istifhami ce madin istifhami ce lakum din shine labarin da madin mubtada ne lakum din labarin Allah ta kule a ce ba za ku ci ba me zai hana ku daga a ce ku ci min ma su kasu wallahi alaihi daga abin da yake an yanka shi bisa ambatan sunan Allah an ambaci sunan Allah a lokacin yanka shi hasatan ke bai ba sunan wani Allah ba wa qad fassalallahu lakum hakika ko ubangiji yayi muku cikakken bayani ma harrama alaikum abin da ya haramta muku min malam yuharrim daga abin da Allah bai haramta ba an muku bayani min qaulihi wanda nan gaba zai zo a nan surar قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على دائم يدأمه إلا أن يكون ميتة نو دما مسوى نو لحم خنزير تو هاي زوا ƙarshen aya mutakaddimun nuzulam domin sai da aka fara saukar da wannan kulla a jikin kafin a saukar da nan in ji wasu malaman ya zama kenan wannan kamar rabi ne akan ruwaya da take cewa ai suratul anami an saukar da ita gaba ɗaya kenan wanda suka tafi akan wannan tafsirin ba sa ganin ingancin haka wakila wasu suka ce shine fadin ubangiji hurrimat alaikum maitatu a wa in ta ahara nuzulan ko da ya jinkirta a saukarwa yau ubangiji yayin da ya san cewa annal ma'ida ta cewa surar ma'ida ta takaddamu za a fara faɗarta a wajen jerantawa sai wannan ya zamo ya halatta tunda dai sai da sura baka ma'ida ita ce kafin suratul an'am ya zamo kenan an tafi akan cewa shi kansa tartibu suwari tauqifi akwai sabani yadda shi shawla yake faɗa a littafin tafsiri wato akan ayoyi dangane da ayoyin qur'ani an gamu kan cewa da tsara su jeranta su to kifi daga annaba aka karbo amma da a surori akwai sabani akwai wanda suka ce akwai istihadi na sahabbai a game da tsara surori akwai wanda suka ce shi din ma dai daga annaba ne akwai wanda suka ce a wani wajen annabi ne ya ayyana musu cewa sura kaza ita ce kafin sura kaza amma wani wajen an kyale su ne suka yi istihadi suka tsara to illa man ruratu wasu malamai suka ce kamar irin wannan ai ba lalle sai a qur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo daman bai zo da cewa sai iyaka abinda qur'ani ya zo da shi yake hujja ba tayo da aka ce karfas sana lakum ana nufin ta wahayi na sunna ba wahayi na qur'ani ba an faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buku bayanin menene ya haramta gare ku shi yasa tun farko da mun musulmi ba sa cin mushi tun ma kafin a yi hijira zuwa madina kafin a saukar da wayannan surorin duk musulmi da mun ba sa cin mushe a da ya suka fahimci hani daga cin mushe da magana adam sallallahu alaihi wasallam wato wadda take sunnar ba wadda take sunnar ba shi yasa kafin qur'ani ya saukar da hurimat alaikum ya zo da hurimat alaikum mai tasu qur'a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta gabata da nuna haramcin cin mushe to da yawa sunna ta kan zo da abu qur'ani kuma sai daga baya ya zo da ƙara tabbatar da haka kamar yadda aka san haka daman shi lalle yana faruwa in qur'ani ya zo da abu to sunna ko lalle za ta zo da tabbatar da wannan abu tana da sallallahu alaihi wasallama shine farkon mai aiki da qur'ani ko shine farkon mai yin aiki da qur'ani illa man rurtubu ilai in ku abin da aka bukatar da ku zuwa gare shi ya kama dole sai kunci minu daga mushin fa wa alan halalu lakum to sannan an halatta muku an muku rubusa yasa malamai ma suke cewa akwai inda cin mushin ma zai zama haram domin idan mutum yana jin yunwa jin yunwa da yake ta shi matsayin in bai ci abinci ba halaka zai to bai bai samu abincin da zai ci ba sai naman mushin ta sai ya dauki naman mushin ya ci sai ya dau mushin ya ci wajibi ne ma a kan sai ci mushe ba daidai ba ne ya ce shi ba zai ci mushe ba gwamma ya mutu ina in yi haka ya yi haramun a hukumar na shari'ar in ta gayyara ila suhulatin li amrin azura ma'akiya ne sababin asili sam li rukusatin ka akali maitin wasalam wa qabla waqtin az-zakata adda wal qasra wal ifdara izla juhada hatman shine na farko ka akali maitin mubahan shine salami mustahabban shine idawu zakati qabla alwaqti a wajen shafi'awa wa hilaf aula shine al-ifdaru izla jahada to wa inna kaseeran hakika da yawa daga mutane da yarin luna suna bacewa bi fatil yayi yarin luna suna bacewa da bi ahwayi da bin son zuciyarsu babban abin da yake jawo bawa halaka bin son zuciya idan da bawa zai tsaya ya yaki da zuciyarsa ya zama duk abin da zai tabbatar bisa hujja ne sai abin da zai fidda shi ba wai zarin zuciya ba da ya shirya mimma mimma ta hawahu amsum da abin da zukatansu take so daga halatta abin da yake haram zuciya kawai ta riya ba ta wani abin wanda yake haramun ai in baka yi shi ba yaushe zaka ji daɗi yaushe zaka zama kaza da gairi ilm ba da hujja ba ga ta miduna hu ba wata hujja da za su dogara a kai min shari daga mai shari'a fi zalika a cikin wannan inna rabbaka hakika ubangiji huwa alabu bil mu'tadin shine masani da masu shishige al mutajawizin al halala masu ketare abin da yake halal ilal harami zuwa haram sai mutaji kansu da ne saboda ko wazaro
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق